daga baya suka tambayi ibn hala wato wani kawunsu ya sifanta musu annabi to ibn hala shi ya girma a gidan annabi ne ya yake shi ne ya sifanta daidai yadda zai iya to shi ne to saba annabi sallama sai sai suka ce ma annabi ya za a yi annabi idan an tafi aljanna lahira aka shiga aljanna in ma mun shiga mu gidanmu na ƙasa kai gidanka na sama can shi ne firdaushi kuma shi ne wanda ake ce jannatul wasila annabi ya ce a roƙa masa shi kaɗai gida ne ba ta dace ma wani ba kowa sai dai shi to saboda haka ya za mu yi shi kenan wato sabin annabi ne sallallahu alaihi sallama ya zo zuba masa ido sai annabi ya ce ya ne sai ce annabi ni halina wato ina son ka ne in na tuna ka ko a gidana ne ba na yin bacci to yanzu na cikin gidana sai na tuna ka to yanzu kuma shi ne na zo don in ganka ka to yanzu ganinka da na yi a cikin tunanin zuciya na yaya ne zan yi idan an an an an bar duniya an je lahira kai kana gida madauki ni gidan da zan ke ko na samu ajina bai kai kalmar naka ba to yayi zai zan ganka don ni ba aljannan ba ne kawai nake so ganinka ne ba so yanke to ya zan yi Allah ce wa man yudi Allah wa man yudi Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah وكفي بالله عليما ومن يطيع الله وين يبي الله والرسول يبي منزون الله cikin abin da ya umarni to fa ulaika kaga waɗannan kowane zamani suke ma lazina suna da wani tare da wanda annama Allah alaihim Allah musu ni'ima min annabiyina na annabawa wasu digiyar sadaukai shi ne manya-manyan a falilu a sabi amiyai manya-manyan sabon annaba saboda suna isarwa da gaskiya shi ne a kasar siddiqina to suna tare da siddiqai da sabon annabi da kuma annabin wa shahada da masu mutuwan shahada wa salihina da mutanen kirki kaga wannan ka samu tarayya da annabawa da saddaukai da masu sunan shahada da mutane kirki to wannan ai babban alheri kenan ko Allah ya ce wa suna ulaika wayannan sun kyautata rafiqan abokan tafiya wato in wanda ya samu tafiya da wayannan ya samu ya samu babban alheri yawa sun to saboda haka wannan mutuwa ɗin ko kuma shiga aljanna su suna gida mai nisa kai kana ƙasa wannan ba zai hana ka gansu ba zalika wannan kasance haka alfablu min baiwa ne na Allah Allah ne baiwa da shi illa annam sai da su na luhu sun same shi ne bidati da bisa wa kafa bilayi alima Allah ya isu masani ya san masani ne da ladan lahira ya san masani ne da kuma abin da zai bai koma a lahira fasu ku bi ma abar ku bi abin da Allah ya ba ku labari dan to ku amince da shi don Allah ya ce wala yunabbiyu ka mislu abiru ba mai baka labari ba mai baka labari kaman masanin labari to Allah shine masanin labari ya faɗa to annabi me ya gaya mu nan sai annabi ya ce masa almar'u ma'aman ahabba mutum na tare da wanda ke so sa in dai kana son annabin da gaske to kuna tare saboda haka soyayya ba kankanin wani daraja ba ne Allah taimake mu da son annabi
صدق الله العظيم
ibn al-farid al-misri wani wali ne yana bautan Allah sai ya yi mafarki ranar ya shiga aljanna ya ga aljanna an ba shi aljanna sai shi kenan sai ya farka sai ya ce shi fa abin da yake nema ba aljanna ba ne shi abin da yake nema kawai ganin annabi zai sai to saboda haka ganin annabi ba ganin abu ne ana ganin sa kuma har yau har gobe shekaran jiya nan ma wani bawan Allah ya gaya min ya ga annabi ana ganin sa wanda dai suke ce ba ganin sa sune ba su ganin sa saboda ba su tarayya da shi amma mutan kirki suna ganin annabi mu je
assalamu alaikum Allah shiga ba ta malam wannan mai tambaya yana cewa malam menene sharuɗan haɗa sallah jam'i na magariba da isha
menene mene sharuɗin haɗa sallah jam'i magariba da isha sharadin haɗa jam'in magariba da isha shine ruwa in ana yi na ba an yi ruwa ya ɗauke ba na yawa ko kuma duhu a gaban garin ƙauye wanda akwai su caɓi za ka je ka faɗi wani gu daban ba ka sani ba mm, to da ruwa sai duhu da cabi to amma kamar yanzu gurare duk kwanta za a tafi nan mutum inda ba ana ruwa ba ba za ba za a hada ba na don ruksa ne na yawa ba sunna ba ne ruksa ne an maka rangwame ne na to amma ba a yi ruwan ba ka yi to wannan ya zama ba ka bi rangwame ba kenan Mhm.
sai mai tambaya na gaba yana cewa Allah shiga ba ta malam tambaya na shine malam ina so a mini bayani da abin da ake nufi da son annabi sallallahu alaihi wasallama na ji wani malami yana cewa ‘yan ahalus sunna su bi masu son annabi su su haɗa kai da su haka kuma masu son annabi su bi ‘yan ahalus sunna su koya musu sunna
Eto, jiya dai mun karanta Allah ya ce wala tuzakku anfusakum. Ku tsarkake eh, kada ku tsarkake kanku. Allah ne yake tsarkake wanda ya so.
na Ba za ka ce ni mutumin kirki bane.
na Yawwa. Saboda haka ahlus sunan ma da suke faɗi suna ne na jin ra'ayin mutane. Su ba mutanen sunna bane.
Allah shiga Yawa. Mutumin sunnan annabi ba zai yi halayen da suke ba mai mugun hali yaushe zai zo mai ya- yawa a su dai mutane ne masu neman shugabanci yawa idan an ce mutane masu neman shugabanci ne mun yadda amma ba su ba mutanen sunan annabi sallallahu alaihi wasallam don in ana karanta tarihin annabi duka ba su yi kama da shi ba kuma kamar yadda ake ce yawan ka yawaita salati ma annabi su ba za su shekaran da nake jin waninsu yana tafsiri na wai Allah ya- ya koya- ya koya musu um, um, salati na to har yana faɗan abin nan sai ya ce yanzu salatin tunjina salatin annabi ne ai ba salatin annabi ba ne wanda muke abin nan muke kafafa da shi a ƙasar da shi da shehu sunan ɗan hodo na
to salatu tunjinan nan ita ya kama har ta kai su dukkan ƙololuwan daraja yawa sab- saboda haka wannan fadin su ne su ne suka ce su ne mutan sunna amma ba a samu haka a sabon annabi ba ko ta biye yana mu ba shi mutum ba ce ni mutumin sunna ne yawa sai dai aikin kirkinka shi zai sa a gani a san lalle kana bin suna annabi Allah taimake mu sai tambayarsa na ƙarshe ya ce allah shiga bata mana ni ne da yayana muka bar ƙauyenmu muka shigo cikin alƙariya amma kafin da za mu shigo cikin alƙariya nan sai mahaifinmu ya mana nasiha ya ce to idan kun je cikin alƙariyar nan ban yadda ku shiga ku yi baya baya da duk wani aiki wanda ya shafi aiki na wata addini wanda ba shi kuka gana a kai ba to amma da muka zo sai ɗan uwana ya shiga wata aiki na addini kuma muka koma gida sai na yi shiru ban gaya wa mahaifinmu ba malam na yi laifi
eh to saboda in yana saboda tsoron fitina ne to zai zama bai laifi ba amma da ya gawa mahaifin nasa tun da yake wasici ya musu ko da ya mutu ko wasici abin zartarwa ne zai ce baba abin da ka zo abin da ka mana wasiya da shi amma wannan shi ya tashi akan wasiyanka kuma uban shi ya san yadda zai yi in ya so ya ja ra'ayinsa in ya so kuma in sun ba saba ya ne masa oho wannan da da ka gaya masa da ya fi Allah ya kiyaye
sai mai tambaya da ƙarshe na cewa Allah shiga bata malam kamar yarinya mace wanda shaidan ya rinjaye ta sai ta samu ciki na banza to kuma mutum yana so ya aure ta ya za a gyara wannan ciki nata da ta yi na banza
sai ta aihu na idan ta aihu ta gaba idan wancan cikin na in mutumin ya zamana sai sai ya aure ta na yawa sai amma ma sai ya bata ta aihu don ba zai shafe ta da wannan cikin ba na in an yi auren aka ce wai a rufe asiri to an tona asiri Allah shi yawa sai ta aihu kwata-kwata komai ya bayyana na cikinta ba komai na to sai sai a wurin auren ya yi na alhamdulillah
salati goma ga nan Salatin annabi.
Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayen iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malaman malamanmu Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu shirya Allah ya kiyaye mu daga dukkan fitinu da dukkan shari Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ke arziki ruwan arziki don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam al'ayatul kursi ga abin nan mana yana karar nan Allah la la la wal qayyum la ta'uzuhu sinatu wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi nazal ladhi yashhadu la bi iznihi alam ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يريدون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده بما هو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mana jama'a mu Allah ba mu kwanciyar hankali Allah kaɗe mana fitunu dukkan abin da zai cutar da musulmai Allah su kawo dukkan abin da zai- zai zai wahal da musulmai Allah ka sauke shi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta alam nashra alam nashra laka sadraka wa wada'na anka zulka allazi amala zahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب Allah ka mana sauƙi cikin al'amura, Allah sauƙe mana al'amurmu, Allah biya mana bukatunmu abinda muke nema Allah ya ba mu abinda ya tsananta Allah ya raba mu da tsananinsa ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i wanda za su haru a kai Allah ya musu buɗi a kai don albarka annabi sallallahu Allah ya raba mu da wuya Allah ya raba mu da wahala Allah ya raba mu da kunci duk abin da zai dame mu Allah kaɗe mana duk abin da zai muke nema Allah ya ba mu shi a sauwaje domin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam karanta inna anzalnahu inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya ta madayin fajir Allah mana albarka Allah mana albarka Allah mana albarka wannan taro namu da muka yi shi domin alkur'ani Allah albarkacin shi abinda muke nema duka na Allah ba mu albarka abinda Allah duk ya ba mu Allah ya sa yi albarka abinda Allah zai ba mu Allah ya sa zama mu albarka don albarka annabi da alkur'ani ‘ya'yanmu Allah musu albarka, jama'anmu Allah musu albarka, don albarka annabi da albarka wani. Allah ya turo mana albarka a garinmu, a ƙasanmu Allah turo zubo mana albarka a garinmu, Allah zubo mana albarka a angoyinmu, Allah sa mu albarka a gidajenmu. Allah ya sa mana albarka a hannayenmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم هذا الله ليلة القدر ما أدركه وليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم كل مسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انت امرتنا بدعائك وتنادي اجابتك عندنا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تولو الميعاد مكان